in ya fara jini ya dakatar da sallah da azumi wannan shi ne amma ina za a same shi da halittar namiji da kuma halittar mace amma baya jini baya haila to kaga ya fi karkata zuwa namiji saboda haka wannan gaba ɗayan watansa babu tsayawa ba jini kaga hukuncin namiji kenan amma har an samu mace maza yana jini to ya fi karkata zuwa mace hukuncin duk da yake akan mace mai lafiya wacce ba mata maza ba yana kansa don wannan zai iya tun da yana jini zai iya ɗaukan ciki zai iya haihuwa kaga ya karkata zuwa mace ne saboda haka duk hukuncin da yake kan mace na barin sallah in tana jini shi ma in jini ya zo sai ya bari wannan shi ne kawai abin da yake hukuncinsa mace ne ya fi ƙarfi a mace hukuncin allahu alamu ne daga cikin wato mu'ujizozi da shehu yake faɗa na manzo Allah ya ce otika an yanta salmanul farisi da sababin shauƙinsa masoyin mu annabi muhammadu da aka shuka dabinan nan ya fito nan da nan aka yi komai aka gama shi kenan aka yanta shi sai na abubakar ya sai shi aka mai da shi ɗa dan shi ya shekaru kafin musulunci kafin ya zo ya sadu da sannan ya sadu da ma'aikin Allah ya musulunta a kuba a madina ta yana da shekara 60 da haihuwa a duniya sannan ya sadu da manzon Allah kuma bayan wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya daɗe a duniya har bayan wafatin annabi ya samu shekaru shekara wajen kusan hamsin a duniya bayan wafatin annabi da shekara hamsin sannan ya wafati yana da shekara sittin kafin musulunci ga motsa da annabi da rayuwarsa shekara sittin annaba duniya yana da shekara ɗari da ishirin Allah ya ƙara masa yarda na mu'ujizozi da abin mamakai na manzo Allah babu tana ƙarewa ko da wato na cika mujalladi ina mai rubutawa ina mai faɗar mu'ujizar manzo Allah domin haƙiƙa wannan biya abin da yake ga annabawa na daga keta al'ada na mu'ujiza da shi ne manzanni ne da shi da manzan Allah ne manzannin Allah suka samu suka samu kuma alkhairi suka samu ga manzon Allah muhashadan alherin kuma abun gwababawa duka daga manzon Allah matun haka nan karamomi na waliyai ahalin wilaya unilu daga manzan Allah ne aka samar da ba su abin da aka ba su na faɗi wannan ne domin a yi godiya da yabo ga manzan Allah shi ne wasu ɗatul khairati mu'ujizozi daga gare shi annabawa da mursalai suka samu karamomi na waliyai da salihan bayi duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suka samu ya ubangiji mai alkhairi ya maishin bayi na kiraye ka na roƙe ka albarkacin annabinmu Muhammad ka arzuta wannan ɗan bawa na ka shine ninya da duk abin da yake so ka shiryatar da shi ya arzuta shi kuma Allah ya arzuta mu Allah Allah ya shirya da mu na na kiraye ka kuma ka ije daga barin mu ka tunkuɗar da gabarin mu dukkanin sharrori ya mahalici na Allah hakika abin da ka hukunta na sharrori a kanmu na roƙe ka Allah ka ije shi ka tunkuɗe shi kuma ka ƙarfafe mu bayan ka tunkuɗa abin da ka hukunta na sharrori a kanmu to kuma ka ƙarfafe mu ka ba mu ikon tsayawa da bunka wannan magana ce da take nunar da zuwa hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ba abin da yake juyar da qara'in Allah da kaddararsa sai dai addu'a sai addu'a addu'a tana tana tana yin addu'a Allah yana fasawa a tunkuɗe da sharori da kaddara da aka aka tabbatar za ta samu shi sa ake tsayawa ake addu'a ake tawassuli da manzon Allah na'am na'am
Mutta sifati Allah na roƙe ka kai daɗin sifa sifa ta sifofi na sifatika daga sifofin nan naka ya Allah madan tuturur kai ta daɗi gare ni irfani ka cika kuma ga sani na kai wa ilmi ka cika kuma ga ilimi na da ka bani ka musaddida katartar da ni wa
ni tubsiruni Allah ka ganar da ni wal muntamina li hizbina da masu jinginuwa ga jama'unmu su ne mu ahalar fayyaratun tijaniyati فلا نجحد الحج ganar da mu da su tafarkin nan na gaskiyar gaskiya حرام mutuƙar zamani ya أبدا zama abin takawa da bi a wajen mu tafarkin gaskiya
وتعدينا jan نهج rashadi ka shiryatar da mu tafarkin nan na shirya أئمة halin kasancewar mu mu gabanni أهل ga التقى ahalin tsoron Allah da kuma rabauta جن halin kasancewar mu muna runduna جنة Tunantarwa ma'ana muna dunkule muna son juna tun a alamul arwahin mu mu zama a dunkule haka.
سلام وتصديق Salati na Allah da gaisuwarsa يا من تمد tabbata a bisa wadan da dukkanin talikai ta ɗaukaka jiki da shi shi ne annabi Muhammadu da sahabbai والآل da alayen Ahmadu annabi Ahmadu حق الدين arafin jin
جميع شؤون الخلق من شان سيدتي فعيني وكلكالي وضرسي ولقلتي na'am.
إلامي ونقصي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله آل وعبده جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب سلك المصدقين قليلا يمر عبدي على حسرة السلاء أبادل ما لا في الفؤاد الممزق ألا ليت شيري كيف أدي عنده فإن له إني لآدم والسجين حلفت له بالذات إني أحبه ودادا سفيا فولا سوى موضعي فإنك مهراب الوجود ووضحى وإنك باب الوصف المتحقق وإنك غتم الأنبياء فلا يرى نبي بعيد المصطفى القلب فيلتي مسيلمة الكذاب حاول كونه شريك له في الأمر ماذا تملت فيه وربي يحب الحق يبدو ضده ولو سعى نور الحق آل تزند فيه فقد تزند في كتاب ولكن ربك لقد كنا وهم ظلوا تنسان هلا وزنه وسبع منافع ومنافع تزكي وإن قريش كفروا وقاتلوا فمن تمسكم عليه آل تمسكه أبان جموعا فصدقوه وحاربوه أبان قلوبا هل بكل مصدقين فلوه وعاصموا الرجوع فلم يزلوا بلبس وليهم شدا كل مؤمنين فيا رب انصر في صراط محمد ويا رب انصر على محمد ويا رب نصرني وبصر قلوبنا وصالي وعافاتي وكل موفقين بجاه نبي الحكيم لحبيبه عليه الصلاة
arafin jin shehu ya ce
جميع شؤون الخلق dukkanin sha'anoni na halittar Allah baki ɗaya من شعر سيدك yana daga sha'ani ɗaya tak na babban mutum mai daraja shine annabi Muhammadu
فاعلين idaniyata وإبالين da ƙirjina وإبالين da takadduna da harshe na duka
إلامين alƙaluma na وإبالين da tawaduna na rubutu فقدمت بذكره hakika na hidimtar da duk abin da na ambatan nan da zikiri da sababin ambatan manzo Allah ni ko in yi alu ina ɗaukaka ɗaukaka ta zahiri ina ɗaukaka kuma ɗaukaka ta baɗini bi zikirin rasulullahi da sababin ambatan manzo Allah shi manzo Allah mai girma ne kyakkyawa ne babu irinsa ɗabi'o'insa ambaton ubangijinsa kawai wa innaka la'ala khuluqin azim na mai bishara ne da aljanna ga masu bin Allah mai gargadi ne da wuta ga masu saban Allah manzon Allah Muhammadu ma'abocin gaskiya ne abin kuma gaskatawa ne ya bada ɗaina guda biyu hankali na da kuma wato zuciya na murabi ku shuɗe da ni ku tafi da ni a bisa hadara ta ɗaukaka ta girma ta yabo ko ko hadara ta biyu shine hadaran manza Allah ku kai ni can dama ina can ɗin in ko na je wannan hadara ana tilfu'ad ina samun biyan bukatun nan na zuciya zuciyar kotawa abin cewa da san ma'abocin wannan hadara shine annabi muhammadu na'am ku saurara ina ma dai sani na waya alƙawari na a wajen manzo Allah ban sani ba wai yanzu ya alƙawari na ne na manzo na shehu kana da alƙawari akwai wani alƙawari tsakaninka da manzo Allah sai ce i haƙiƙa tabbas a wajena akwai alƙawari ga manzo Allah wallahi alƙawarin nan kuma abin ƙarfafawa ne huwa suke ko alkawari mai karfi tsakanina da manzon Allah an man kaza an ban kaza an ban komai ka kafdi ya ba ni tabbatar min da wannan alkawarin shehu ya ce na yi rantsuwa lahu gare shi ma'ana saboda shi annabi muhammadu na rantsa bi zati da zatin Allah amma rantsuwan nan saboda manzo Allah na yi abin da ko na rantse in ni haƙiƙa ni in ya ina son manzo Allah soyayya tsarkakakke kaga ya yi tafannuni ko uhibbu ya amfani da hubbu amma wajen zuwa da manzari sai ya canja don tafannuni uhibbu bai ce hubban ba sai ya ce uhibbu guda dan da ta a waddu da dan kaga ya zo da jinsi ɗaya amma saboda tafannanin shehu da luga sai ya ce uhibbuhu sai kuma ya ɗauko wani kalmar tatte muhabbar sai ya masdari da ita kuma da wannan da ya fara da shi wannan ya yi fi'ili mubari'i da shi wannan kuma sai ya ɗauko ta kuma ya masdari da shi na takidi uhibbuhu ina son manzo Allah wudadan soyayya tsarkakakka hakika soyayyar annaba nan ne tafarki na na aƙida nan ne kuma tafarki na ma na takawa na fili da ake tafiya duk askan soyayya annaba nake sallallahu alaihi hakika kai ya rasulallahi kai ne mihrabi na kasantattu mana wajen duba wasu kamar an ta nan mihrabin masallaci kowa ba na yake kallo ba to annabi kenan kowa abin kallonsa annabi Muhammad duk fuska nan take kallo to kai ne wajen duban halitta da fuskokinsa da suke kallo kai ne kuma fuskar halitta da take kallon kai ne nazir kai ne manzur kai ake kallo kuma kai ne mai kallon kai ne wajen kallon halitta da fuskokinsu kuma kai ne fuskokin halitta sallallahu alaihi wasallam Hakika ya Rasulallah kai kofa ne na saduwa da Allah, ga wannan da ya haƙaƙar da Allah, ya tabbatar da Allah to kai ne ƙofar saduwa da Allah gare shi.
وإنك خلق الأنبياء hakika ya rasulallahi kai ne cikamakin zurin nan na annabawa لا يرى babu ana ganin nabiyun wani annabi عند المصطفى الخلق bayan annabi mustapha wanda yake sadauki babban mutum mai girma mai asali mai daraja bayan ka ba wani annabi la nabi ya ba da hu abadan shine khatimin nubuwati war risalati alayhi salatu wassalam
مسلم كذاب yace musailamatu makaryaci mutumin yaman حاول كونه شريكا kan له.
ya yi ƙoƙari ƙwarai kasancewarsa ya zama abokin tarayya ga manza Allah wajen annabta shi ma ya da'awar annabta an je an san isa ko tan ya yi ƙoƙari iya cikin lamarin annabta حدث رد ta mashruɗi ya yi cika baki wajen cewa shi annabi ne na ƙarya ma ba tsantsar cika baki ya yi cika ya wahala abinda Allah ya baka in baka tsaya nan ba ko mu a rayuwar mu zaka gani kai da dan uwanka Allah ya maka wani abu yace bai bai yarda ba sai ya kai ka sai ya je inna ka je kuma Allah bai shirya masa ka ba wahala yake kawai karshe ya faɗi ba nauyi to Allah ya aiko annabi manzo musailamatu kuma ya matsa shi bai yadda ba ko da yake a lokacin tarihi ya nuna an samu mutane daban-daban bayan ma bayan shuɗewa manzo Allah ma wasu ma sun yi da'awar annabta duk sun sun sun tarwatse sun faɗi a banza waɗansu sun janye sun dawo an ce mutanaddi ya dawo shi da mace shi annabi ne amma ba don komai saboda tsananin tsabar iya waka shi daga baya baya bayan nan ne musaila mata haka ya lalace ya kare a banza kai karshe ma mai ta tsina fa ba ta yi shi ma manzo ba ne to haka lamarin ma sadan annabi ne ba sa karewa saboda girman darajarsa shi ko musaila mata an san hata wahayi saboda mai kuɗi ne basarake ne haka yake sa ake sikyoratin manzo Allah ko baki manzo Allah yi, yana fahimta amma yana da yan security a nan ko baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya turo sai an zo an binkita an tabbatar su waye suka sallama su waye duk abin da aka yi in wahayi aka yi in komai aka yi sai an yi daga cikin abubuwan da aka riska aka samu wahayin da ya ta kwaikwayon manzo Allah ya kwaikwayi ya kwaikwayi wahayayyuka daban-daban na Allah ya kwaikwayi alamtara kaifa ya kwaikwayi kulya ya kwaikwayi lam yakun haka dai ir-ir surori daban da abin da ya zo ya ji an ce ga abin da aka saukawa da manzo Allah sai ya je ya yi amintakabatu da an ka kawo irinsu a tarihinsu ko ya matsa shi sai ya yi- sai ya zama shi shi ma annabi Kun gani har manzo Allah ya aika mar da wasiƙa cewa ya miƙa wuya ya miƙa wuya ya miƙa wuya kubuta a salim ta salam wa salamun ala man ittaba al huda ya rubuta manzo Allah min Muhammad rasulullah aka sa sayyidina Ali ko marubutan ma'aiki aka rubuta ila musailamah bin al musailamah al yamani ad'uka bi ri'ayat al islam asalim tasalam fa salamun ala man ittaba al huda aka buga samfan din annabi aka kai wannan shine wasiƙar da manzo Allah ya aika masa da ita don manya-manya annabi ya girmama su haka firai kowane basarake da mai jin isa na dukiya a duniya annabi ya girmama su ya aika musu da saƙo su bi Allah su miƙa wuya haka annabi ya yi wasu su yi raddi mai kyau wasu su yi mummunan raddi kowa abin da ya shi ya gani misalin mutu maimakon ya miƙa wuya sai ya yi wasiƙa zuwa annabi shi ma amma shi ca'i yana kiran annabi zuwa sulhu su yi sulhu saboda ya ɗauki lamarin son zuciya ne ko shaidanci ne bai san wannan na annabi na Allah ba ne sai ce yana kiran annabi zuwa sulhu su yi sulhu shi ya zama manzan Allah a yaman shi ko manzan Allah ya zama manzan Allah a makka tun kafin annabi a hijira ake buga da musailama har ma'aiki ya koma ya hijira musailama tu bai mika wuya ba sai dai shi kawai sulhu yake so ya da manzo Allah sai ka ce wani gwamnatin jiha wai shi ya rike maka shi ya rike yamma to annabi duk duniya ya rike ba wani yanki da ba na annabi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira kai kana shirme kana hasada annabi kun ji shi ko sai ya rubuto ya ce min musailamatu bin musailamatu yamani من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ويسلوه النبائي كنا النبي يا رسول الله شما رسول الله أدعوك إلى الصلح يا محمد ألا أن تكون رسول الله في مكة وأكون رسول الله في اليمن سيكتشي دولي wallahi hasada ba ta yi ba tun daga nan ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce musailama ta haza ka zagun wannan makaryaci ne shi ne shehu ya ɗauki wannan ce musailama ta kaza sai ya sa a zo aka zo a turo yan security suna koma suka ce ai an saukar da suratul fili an saukar da sura kaza kowace sura aka saukar sai ya shiga ɗaki ya kulla kansa ya daɗe ya daɗe ya yi alwaye ta zane-zane sai ya fito da shi ma irin abin da ya ji da aka ce an saukar da suratun fil ya ce su karanta ya ji alam tara kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya ji alkaidahum fi tardil wa arsala alaihim ɗairan ababil tunmihim bi idaratin min sijil wa ja'alahum ka'asim ma'kul sai ya ɗauka lele ɗin ne wahayin sai ya ɗau wannan sai ya tashi shi mai ƙarya da masu binsa duk sun san maƙaryata ne sai yana ji sai ya shiga ɗaki ya kulle bai fito ba ran ya fito sai ta yi ai wannan surar da aka sauka wa da muhammadu a maka nima an sauka min da ita man cewa ne ban gaya muku sai ya ce ga tasa suratul filin ya zano shirme سيربط الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل ذيلها طويل فهذا أكيد وأن لي لي عند شرمه يا أمشي سورة الفيل كوي سيدكو جيوا ويد جيوا يكي to ire-iren wannan duk da sun a ƙarshe sai Allah ya haɗa shi da wata mace a yaman ɗin wata buloniya ta ninka shi ta dame shi a kuɗi wane mutum sai ta ce to ita ma annabiya ce ka san Allah ko a kafiran yana ladautarwa kamar maganar da ibn da'illahi al-askandari ne shi musailama tufa ya san manzo Allah manzo ne ya san gaskiyar lamarin kuma suna da labari tuntuni daga ma'anar kitabu cewa zai zo a maka ga sufarsa ga sufarsa ya tabbatar sosai shi sa shi ma sai Allah ya haɗa shi da wata mace wacce ita abin ma da ya sani ba ta sani ba ma kawai ita ma tana da kuɗi tana da mabiya kawai jam'iyyata ita ma kawai ita ce manzan ana ce mata sijjahu ko dama malam ya faɗa ce shi lamarin Allah ya zo a hadisi ko hadisi kudusi Allah ya ce idan wanda ya sani ya saba mun to sai in haɗa shi da wanda bai san na zai kasa kasa da shi idza asani man arafani usalliduhu man lam ya'rifuni sai in haɗa shi sai zo shi da sai Allah ya kawo sujjahu kawai sai ta ce ita ita ce annabi nan da nan sai ta zama ta mallake mutane mutanensa duk suka ta koma wajenta sahabban na annabta suka suka bi mace mai kuɗi to anan ne ya rasa yadda zai ya shiga damuwa sai ya kyale na manzon Allah ma sai ya shiga neman wannan matarsa sulhunta ta ce ina ka dai rike annabta ka rike tawa kawai ta sai sa bokaye aka yi mata sihiri sai ya mallake zuciyarta da ya ga ta bi shi ta karkata tana son sa an mata sihiri kawai sai ya aure ta da ya aure ta suka zo aka zauna sai a yi sulhu to waye zai zama annabi ne da ke inda dai ni ne mijinki to shine a nan ta ban masa shine ya zama shine annabin ƙarya kisa musailama tana da tsawo da abubuwa dai kaɗan ne amma shehu ya ishara da ita ne yawwa to ya yi ƙoƙari gaya ƙoƙari ya wahala akan cewa sai ya zama abokin tarayya ga annabi a cikin lamarin annabta Allah kuma ya ƙi na fil amri mara ta mashriki ya Ubangiji na Allah yana cancantar da gaskiya shine addinin Allah da manzancinsa yana ɓata kishiyarsa shine annabta ƙarya ta musailamatu ko da dai ahalu ta zandike ahalin zindiƙanci suka ɓata hasken nan na gaskiya amma Allah yana tabbatar da gaskiya ga ahalin gaskiya hakika musailamatu ya yi ƙoƙari cikin tabbatar da a wasu cewa shi ma manzo ne gayar ƙoƙarinsa ya yi ƙwarai sai dai hakika cewa ubangiji na Allah mai ba da rinjaye daga dukkan babban mutum mai girma mai asali mai gaskiya mai daraja shine annabi Muhammad. shi kuma kusela mata kumfa ne kumfar ruwa ne kumfar banza ne alala kawai wallahi me zai yi to hakika ubangiji Allah ya nisantar da kaidinsa da gawarin manzo Allah ma'ana Allah dai ya bata kaidin musailamatu abubuwan amfani na halitta ta wanzu a cikin annabta ta manzo Allah ta tana ta ci gaba tana ta ɗaukaka. Shehu ya ce hakika ƙuraishawa sun sarrafantar da manzo Allah sun kuma yaƙe shi. Takobin Allah na gaskiya sai ya kyakke ta. Alim nan na fasikanci duka aka yayyaga su. ya halakar da taron nan na kafirai shi manza Allah da suka sarrafantar da shi suka kuma yaƙe shi ya fa'idantar da ilmai na gaskiya ilman nan na ladinni ga dukkanin mai gaggatawa sun ƙi manza Allah sun cuce shi dan kangara kawai ba abin da ya suka cuce shi suka zagara ba abin da ba su yi manzo Allah suka tsane shi saboda saboda kangara da hasada amma duk da haka shi manzo Allah bai bushe ba da tausasawa gare su da tausasawa dai yana bai shiryatar da dukkanin halakakke yana dawo da su kan hanyar Allah. Ya Ubangiji Allah, da Muhammadin ka zura da ni ta farkin nan na annabi Muhammadu. Ya Ubangiji Allah, ka taimake ni. Mu burge a bisa dukkanin maƙiyi mai walƙiya da ƙiyayya irin mai kwafa kenan. mai walƙiya da ƙiyayya mai kwafa idan tsananin ƙi yana in ya gamu shi a mu gama a yi ba abin da za a yi wallahi ne mutum shehu kenan Allah ya ƙara shehu karama Allah ya tsare mu da abin da ya tsare shi nan albarkacin annabi na'am ya ubangiji Allah tabbatar da ni ka ganar da zukatanmu ni da masoyana da sahabbaina da masoyana da dukkanin wanda aka yi wa taufiki ya zama tare da mu a hanyar nan ta annabi Muhammadu Allah duka ka ganar da mu Allah ka yi mana haka albarkacin annabin gaskiya shine annabi Muhammadu annabin Allah albarkacin sahabbansa masu albarka salati ita tabbata gare shi tuturu ya ta tabbata ga manzo Allah da babu ana yanake ta ana daddatse ta ta ta saduwa da manzala arafin dare
دعاني من سلمى وليلى وخليلا تذكر عبرة بدائل مثلنا وذكر الذين يذكرني وقبله على عالمه كان فرعا معسكرا وذكر الذين يذكر الحق غيره مدى الدهر والايام خير ما تبصران بذكر الذي تعرف عاليا بالقلب لدى اسمه والقلب تراه قد سنا بذكر الذي ذهب البلاد بنجمه ومنه ثياب البدر فالرب مكملا ولولا هداه بالليال فانه لبدر هذا الكون انسان مرمدا ولولا هدى لكان ياتي بلحظه فحي بغير المصطفى فالمؤمنات ومن من صفات المستطاع وكله حياة وموتا ليس مبدلا معاصر خير العدل غير محسر وقل فيه ما تشيء فيا رب فاسألني لديه مقربا وزادي وآبا ومن كان مرسلا وتجعلنا للمتقين أجلا إلى أبد الآباء سيفا مرسلا ولئن ظهور المعرفين ومنتهى وقوميا من المتقين ترجعنا وأبي بصير المتقين بنا ولد جميع المؤمنين مرسلا تركني يا رب بالشكر دائما فإنك من الآجزين مدللا أيا رب يا من جرده الدهر قريب ولو فكاركم يا معملا لك الحمد والشكر المسلم دائما فلم يكن ان يلجا اليك توكلا شباب وتسليم انا كما عبدي وعاد kana mursala
واشهد dal shehu ya ce تعالي من سلمان abokin zance na rabu da ni daga ambatan budurwa da ake ce mata salma ba ruwa na da ita
وليلى da budurwa da ake ce mata laila وقلنا kai kai ma ina baka shawara kal- kai ma da ka zo min zancen laila da mai ladin ka zo min da business din kira ce kawai annabi kawai walle Mm, kai ma ina baka shawara kallila ka karanta ta zakura rabbatul gada'iri ambatan ma'abota mataye masu kyau ma'abota gashi da shaku tum tum kana da ka rabu da wannan zancen nasu musdalan baki ɗayan su ka watsar da su ka bari kawai dama ni ban san da zancen su ba ka kawo min ba na yi ka rabu da ni kai ma ina baka shawara ka bari ka kama annabi kawai
بذكر الذي saboda ambaton wannan da adamin wannan da aka karɓi tuba a bisa annabi adamu tun gabaninsa قال فرعون yayin da ya zama reshe ga adamu jikan jika الصلاة amma kuma reshen abin asali- asaltarwa shi reshe ne kuma shi ne asalin adamu reshe ne amma shi ne asalin annabi muhammad kenan fariddin biriddin kenan hayyar alƙalba wal lubba shi reshe ne jikan jikan jikan jika jika na hamsin da ɗaya tsakaninsa da adamu amma kuma shi ne asalin adamu kaga abin da baya haɗuwa ne ya haɗu a nan hayyar alƙalba kenan Mm. Mhm.
بذكر الذي saboda ambaton wannan da لم يذكر الحق غيره ubangiji Allah bai halicci bai ambaci waninsa ba wanda ya garfa ma ya yi yazkurul haqqu Allah bai ambaci gaira mafa'ulin haqqu kenan idan kuma naka diwanin an sa lam yazkurul haqqa gairuhu yayi mafa'ulin shine Allah fa'ilin kuma gairu wato man- manzo Allah wannan waninsa wannan annabi bai ambaci Allah kamar yadda shi ya ambaci Allah ba shi Allah bai ambaci wani kamar manzon Allah ba ba wannan Allah ya ambata ambato wato mujmalan wa tafsilan kamar manzon Allah in ka faɗa haka kai rufa akan haƙu yayi lam yazkuril haƙu gairahu idan kuma ka kaddamar da mafa'uli lam yazkurul haqa gayruhu wani annabi bai ambaci Allah kamar yadda annabi ya ambaci Allah ba shi yafi kowa ambatan Allah shi yafi kowa sanin Allah alaihi salatu wala kai dan da yawa zaka ga biwa nan wani sun haka wani ya fata wani ko zaka ga haka ne to duk wanda ya ga haka kowanne kai yayi daidai Na'am, mutuƙar zamani, mutuƙar kwanuka, shi ne fiyayyen wanda duk aka aiko daga habara Allah na annabawa da manzanni. Saboda abin ina ta'alilil ajalla fa saboda ambatansa ne ba ruwana da salma da laila saboda ambatansa ne kai ma na ce kallila din shine li li li din li ba da banza ba an bar ambaton salma da laila kai ma ka kallila li ba da banza ba mana ba ba abin da za a yi ban an bar can li zikiri saboda ambaton wannan da zatun ɗimuwa take bujiro wa zuciyata nan ga ambatonsa muka tala zuciya na kuma yake zamantowa abin kashewa kullum da sababin ambaton manza Allah saboda ambaton wannan da aljannatu ta yi daɗi da tashin ƙamshinsa shi ne annabi Muhammad daga gare shi ne hasken nan na wata watan kuma abin cikawa wanda ya cika ya haske bau daga hasken manza Allah ne rana ma daga hasken manza Allah ne kai duk wani abu mai kyalli ko lantarki ko mai ko cocilan daga hasken manza Allah ne in ba haka ba daga ina hasken yake ka buɗe aka ka ga haske a'a kai ka zuba annabin daga annabi ne duk wani kyalli daga daga manzon Allah ne da in ba haka ban kace haka yanzu ka kunna cocilan ta haske bau to ka buɗa kwance ta ka buɗa ka ga da hasken za ka buɗe fitila ka kwance za ka ga hasken manzon Allah ne ba dan manzon Allah ba ba za ka samu ɗaya tak a cikin abin halitta ba ba kowa abin abin abin haihuwa kowane irin abu ne dabba ne kowane jinsi na halitta ba dan annabi ba da babu kowa ba haihuwan mutum ba dabba ba tsuntsu ba ba ba duka ba dan manzon Allah ba Hakika shi manzo Allah wallahi shi iri ne na wannan kasantattu shi ne irin da shi ne aka yi kowa ba don manzo Allah ba da babu shi ne iri na halittar Allah kowa daga gare shi ya fito yayin da ya kasance kuma abin aikowa daga Allah izuwa halittun gaba ɗaya ba don manza Allah ba nema ba zan taɓa yarda da rayuwata ba da lahaza ɗaya ta ido in yarda ni da ni da rayuwata da ni ma na san ni zero ne ba don manzan Allah ba kuma kowa ma zero ne wani ya ke tambayi wani yaro yan boko arziban ka nawa ya ce kai zero to ba dan manzo Allah ba rayuwar ta ni ma zero ta kowa ma kuma haka na'am ba rayuwa kuma ba tare da abin abin zabin Allah ba wanda yake wata abin yassacewa ce ba ta da amfani don rayuwar da ba da annabu ba kawai ta zama abayyarwa ba fa'ida rayuwa mai fa'ida mai daɗi mai amfani ga mai yinta da waninsa shine rayuwar da a cikinta akwai sha'anin annabi muhammad akwai soyayyarsa akwai salatinsa akwai ƙaunarsa akwai bin sunnarsa akwai girmama shi to rayuwa kenan amma duk rayuwar da za a ce ana wofantar da mutuncin annabi wannan rayuwar banza ce babu ita ma gara a ce Allah bai ma kaddara haihuwa uwar mutum ba ma balle ta zo ta haife shi balle zai yi raini ga manzo Allah Allah ka ƙara mana son sa Allah ka daɗe mana baiwa da girmama shi ban mu da shi duniya da lahira na'am wa man wannan da ala kullahu ya juyar da dukkaninsa bi sifatil mustafa da sifofin matsafa da yabansa da ambatansa kullum nala izzan ya sabu buwaya da girma yana raye tun da dai ambatan annabi yake ko duk mutumin da kuma yana ambatan annabi yana yaban annabi to ya samu girma yana da ransa ba mai wulakanta shi aka a rayuwa shehu in ya mutu ce wa mautan ko ya mutu masoyin annabi mai ambaton annabi mai girma ne a rayuwa mai girma ne a mutuwa mai girma ne a filin alkiyama duk wanda ya sake ya bar annabi to ba shi ba girma wannan ko duk ya kama annabi ya rike in duk duniya za su taso masa wallahi mai girma ne Allah sai ya ta ɗaga shi Allah ka bar mu da annabi na'am ma'asiru khairil khalqi Shehu ya ce darajoji na fiyayyen halittar Allah in za mu ambace su ghairu muhassari ba abin taƙaicewa ba ne ba su da iyaka fihi ma qad shi'ta dangane da daraja da faralarsa kai dai ɗan uwa ambaci ambaci duk abin da ka so ab- abdan shi dai bawa ne na Allah ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne in ka fa- in ka kiyaye wannan to komai ka gaya masa komai ya kai ya fice shi bawa ne na Allah abun fifitawa akan dukkanin bayan Allah babu irinsa
fa ya rabbi ya ubangiji Allah anni ladayhi muqarraban sanya ni na zama abin kusantawa izuwa manzo Allah sahabi shine za ka ji an ce Allah ya ƙara kusanci wata bi da ni da sahabbai na sahabi da masoya na to me muka mance a'a akwai ina za a samu wannan babun shehu ba na musala da wanne ya kasance abin sadarwa da mu ko a ina yake Allah kusanta shi da manzo Allah mun gode nal mustaqina ayin matan ka sanya mu kuma mu zama ni da sahabbai na da almajiran nawa da sahabbai na mu zama shugabanni ga masu tsoron Allah wai ba mu ne masu tsoron Allah ba kawai walle o mu zama mu ne shugabanni ga masu tsoron Allah mu muke shirya nuna yadda ake tsoron Allah mu ne ogogi a cikin tsoron Allah haka kuma Allah imana na'am
ila abadil abadi zuwa abadin ɗan abadu da samun kwararar ruwa na rahama da yarda abin saukarwa da aikowa gare mu daga Allah ونجل صقور المالكين na kiraye ka na roƙe ka Allah ka tausasa fan dutsen nan ta masu tsaurin kai fan dutse shine yana isti'ara ne wannan eh tauriya ne yana nufin wato zu- zukatarsu masu taurin kai Eh, dan ba wanda bai gane gaskiya ba kowa ya sani tsaurin kai da hasada shine yake janyo haka tsaurin kai kamar masu ɗariƙa na ce ai makaddamai ma su ne da ma abin nan ɗin A, in ana yi wa mutum bayani ya gane in ba ya zama cikin maridi na baya za a yi ka gane ka ce ɗariƙa ba kyau ya za a yi ka ce shewa abin da ya koyan mana ɗinnan na san annabi ka ce ba kyau to me mai kyan maridi ne kenan to wannan fan dutsen Allah ka rusa ta eh, ka la- ka tausasa ta wa kudda kuma ka rugurguza ta وقوم يزيد المؤمنين ذوق على ka kuma karfafi yaƙini da imani na masu bibiyar lamarinmu mabiyanmu ma'abota ɗaukaka a ƙara mana imani da yaƙini
وأرض مسير المنتجين لحزبها ka wadatar da talakan mijin- mijin gina daga jama'unmu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya talakawanmu a bisa a wadata su eh Allah ya yi haka ya ƙara yi mana duk wani waiwai Allah ya fadda shi daga kan yan faila talauci ba ba su ba shi ba yan faila tijaniya daga ko ka ji ka ba ka da kuɗi ka kwantar da han- kai kana da kuɗin ma ni ban yadda ba ka shawaye addu'a eh Allah ya san inda yake zuba talaucinsa to ya je can ya zuba musu ya kai shi can bola
ونجي جميع المؤمنين والمسلمين munibtila ka tsayar da dukkanin muminai ya ubangiji Allah daga ibtila'i وربهم يا ربي ka ɗaukaka su muminai ka girmama su ya ubangiji Allah شهود دائما su zamanto suna masu godiya gare ka tutur ma'ana ka ba su su ji daɗi su ji daɗi kullum su ta shukuran alhamdulillah shukuran mu zama bayan bayan Allah masu godiya ba bayan Allah masu haƙuri ba kullum ko shehu na cewa lama jana min ibadika sabirina min ibadika shakirina la min ibadika sabirin Eh, a ba mu a ba mu ishe mu mu yi godiya mu yi godiya mu yi godiya kullum mu zama alhamdulillah shukran alhamdulillah rabbil alamin kullum bakin mu ya zama gaje gaje da mai ko da farala Allah ba mu zama bayin haƙuri ba Eh, yau babu gobe babu na dai haƙura ya hali kyau sai dai haƙuri ya iyalai muna ba su haƙuri na me ba wannan amunan iyalai suna ba mu haƙuri ne tun da komai babu matsala ko almajiran shehu amma ba yadda za ka yi ka bauɗe can ka shiga hanyar talauci ba dole ka ba iyali ya haƙuri ba ko ta gudu Allah a rike a rike annabi Aisha na'am انك انت العالمين Hakika ya Rasulallahi kai mafaka ne ga matsera na gajiyayyu, me kuma girmama su, annabi ka girmama mu don albarkacin maza Allah.
يا ربي Ya Ubangiji Allah, يا من جنده الدهر ظالم ya wannan da rundunarsa mutuƙar zamani ita ce mai rinjaye.
ولو تقفت آراؤهم Ko da ra'ayoyinsu ta yi rauni, Allah kai ka tabbatar da haka kace wa inna jundana lahumul ghalibuna.
يا محمد Ya abun buri Allah na kiraye ka na roƙe ka, لك الحمد jinsin yabo ya tabbata gare ka, والشكر المتربص da kuma godiya abin dawwamarwa دائما tutur.
يتبين إليك Wannan dai ya fake zuwa gare ka yana mai tawakkuli da kai babu yana jin tsoro na komai da komai na musiba.
صلاة وتسليم Salatin Allah da gaisuwarsa su tabbata على طه a أحمد bisa ɗaya Ahmadu.
وعلي da alaye وأصحابه da sahabbai ومن كان له صلاة da wanda duk ya kasance abin aikowa na daga annabawan Allah alaihi salatu wassalamu أو الحال أو المصطفى المختار قال من وكل وجهك إذا دعا قوم واذكره عند الأذان وإذ حلا مساق فهم للمتاف ومسكرين واذكره عند البلاء والمسكين واذكره في ليلة السمعكرين واذكره عند العزيز والعظم لأنه وقت الذي المقدرين ولست أرى مستقرا غير وليه وليس جنابه وجه ولست وهذه الزوج المصطفى عن عينه وإلا فموت شوقا يعود ولولا اتساع الجلد بنوره لما أن نحو القدس له والسليم وليس رسول الله كان مسافرا فعل مدارا حاضرا كل مكان وليس يسلم إليه موقعه وليس يسلم إليه كتابني وليس أقول اليوم سرة عليه وليس أراه بالأمين المبشرين وليس يوما كنت سرة عليه وحاملا بأسا بشيرا ونذيرا وعشر نفسي بمثال معله جدد وصف وفكر معبر ولكن على آيات الله وعمله